بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 22 ga watan jimadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta yi daidai da 24 ga watan 11 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul bainar zaujain littafi ne na babban malami muhammad siddiq min shawi alaramma hafizahullahu ta'ala ko rahimahullah wannan kuma shine darasi na 38 a cikin wannan littafi mai albarka a darasi da ya gabata mun karanta gabar da malai yake cewa wato ihdari at-tabarruja ma'ana ki hattara ki wato ki kiyayi yin tabarruji ma'ana shiga ta bayyanar da tsiraici amma malai yake gaya mana cewa inda a ce wayewa ne inda a ce ci gaba ne bayyanar da tsiraici da sanya matsatsun kaya da ɗinki wanda yake na rashin ɗa'a to da dabba ma ta fi ɗan adam wayewa kenan an gane ko haka malam ya ce mana inda a ce bayyanar da tsiraici da mata suke yi da mammatsa jikinsu da suke da bayyanar da wuraren fitina a jikinsu da wannan yana daga cikin burgewa kuma wayewa ne ci gaba ne a rayuwar da muke ciki to da kana iya cewa akuya ma ta fi mace wayewa a rayuwar da ake ciki a yau domin duk ci gaban da ake kokarin kaiwa gare shi so ake a kai zuwa ga akuya kuma an kasa kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu nau'o'in yan wuta guda biyu a cikin hadithi ingantacce daga ciki ya ba da sifar wasu mata wa'anda suke sanya wato suke sanya kaya ko suke yin shiga ta tsiraici ga kaya amma kayan baya rufe abin da ya kamata ya rufe na tsiraici suna kokarin jan hankalin mutane sun karkace suna kokarin karkatar da mutane ga kuma ainihin wato yanayin kansu suna nada wato nadi a kansu ka asnimatul bukhtil ma'ila kamar yadda muka faɗa ko kamar yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ba za su shiga aljanna ba ko kanshinta ba za su ji ba to bayan wannan gaba mun karanta gaba ko ni wafiyatan li zawji ki zama mace wadda take wafiya mai cika alkawari irin alkawari na kauna tsakaninki da mijinki mun karanta kissar Umar ibn Abdul Aziz lokacin da ya zama khalifa tsakaninsa da matarsa da kuma bayan ya bar duniya abin nan dai da ya tarbiyance ta akai kasantuwar baya raye bata saba masa ba ta yi masa biyayya yana raye ta yi masa biyayya bayan ya ba duniya to za mu tashi daidai gabar kuma mun karanta a takfifu min musibatin zauj wato mace ta zamanto mai kokarin kirkiro wani yanayi da wani tunani da wata fasaha wajen rage wa namiji raɗaɗin yau da kullun da musiba idan ta same shi ki zama ko da yaushe mace mai taimaka wa mijinki akan shawo kan matsaloli ba ki zama mai taimaka wa matsaloli ba akan mijinki ki zama mace mai kokarin taimakawa mijinki don shawo kan wasu musibu da wasu tsanance-tsanance na rayuwa ba ki dinga taimakawa tsanance-tsanancen rayuwa da musibu akan mijinki ba to wannan shi ma mun karanta kissar Abu Talha al-Ansari tare da matarsa Ummu Sulaimin mahaifiyar Anas dan Malik radiyallahu an an anhuma za mu tashi gabar da malam yake cewa imanu zaujiki ra'asu sa'adatik imanu zaujiki mijinki ya zama mai imani ki auri namiji wanda yake da imani ra'asu sa'adatuki wannan shine tushen farin cikinki shine tushen arzikinki duniya da lahira shine tushen jin daɗinki a rayuwar aure kasantuwar mijinki ya siffantu da siffa ta imani mijinki yana da imani da haka imanu zaujiki in har Allah ta'ala ya yi miki ta goma shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake ki kika auri miji wanda yake da imani to kin samu tushen sa'ada ij'ali imana zaujiki wa taqawahu ahabbul ashiya'i ila qalbiki wai ki sanya imana zaujiki ki sanya imanin mijinki wa taqawahu da tsoron Allahnsa ahabbul ashiya ya zama shine mafi soyuwar abubuwa ila kalbiki zuwa zuciyarki in Allah maɗaukakin sarki ya azurta ki da miji mai imani Allah ta'ala ya azurta ki da miji mai taƙawa mai tsoron haɗuwarsa da Allah to wannan shine abin da ya kamata ki fi so cikin dukkan abin da kike so a zuciyarki to ya zama imanin mijinki da taƙawarki kin fi ƙaunarsu a cikin zuciyarki fiye da dukkan komai wa ra'asu maliki fi hayatikin zaujiya ya zamanto kuma ra'asu maliki ma'ana jarinki a rayuwar auratayya shine ya zama imani da takawar da mijinki yake da ita ma'ana ki sanya kamar jarinki a rayuwar aure shine imanin mijinki da takawarsa kasantuwar mijinki mai imani ne kasantuwar mijinki mai takawa ne mai tsoron Allah wannan kadai ya isar miki jari a rayuwar aure أسلمت أم سليم بنت ملحان أم سليم بنت ملحان بنت أم أنس بن مالك أم سليم إر ملحان إر أم أنس بن مالك مع السابقين الأولين ta kasance tana cikin tawaga tana cikin ƙunshin waɗanda suka riga shiga musulunci na farko mahaifiyar Anas ɗan Malik kenan tana daga cikin sahabbai mata waɗanda suka riga shiga musulunci su ne na farko farkon shiga musulunci wa ba'da wafati zawjiha Malik bin Nadar bayan rasuwar mijinta mahaifin Anas kenan Malik ibn Nadar تقدم للزواج منها أبو طلحة أبو طلحة يا قباتد كان سقريتا يناسو يا أوريتا وكان شابا أبو طلحة الأنصاري أديدي ونلوكتي سورييني من خير شباب المدينة daga cikin zababbin samarin madina sara'an wajen kuɗi wa ƙuwatan da ƙarfi ghaira annahu kana mushrikan matsalarsa kawai a lokacin mushriki ne Abu Talha al-Ansari bayan mahaifiyar Anas ummu Sulaim ta gama takabar mahaifin Anas Malik bin Nadar sai Abu Talha al-Ansari ya gabatar da kansa a matsayin manemin aure na ita ummu Sulaimin sai aka gaya ma wane ne abu talhatal ansari aka ce maka saurayi ne daga cikin samari na garin madina kuma ga kuɗi ya kake gani ga samartaka ga kuɗi wa kuwatan ga ƙarfi ghaira annahu kana mushrikan matsalarsa guda ɗaya kawai a lokacin mushriki ne bai musulunta ba faqalat lahu da yazo neman aurenta sai ta ce da shi wallahi ya aba talha ma mithluka yurad ta ce na rantse da Allah kai abu talha ba kai ba irin wanda zai nemi auren mace ba ne ta ƙiyarda shi ne ma mithluka ba irin misalinka ba ne yuraddu za a yi rejectin a ƙi karɓar soyayyarsa na farko ga ka kyakkyawa ga ka saurayi ga kuɗi kin kowa wato san kowa kin wanda ya rasa walakinnaka rajulun kafirun matsala kaɗai ce abin da ya maka cikas abin da ya ɓata rawarka da tsalle kai mutum ne kafiri baka musulunta ba wa ana ni kuma imra'atun muslimatun ni kuma kaga mace ce musulma wala ya li an atazawwajaka a ƙa'idar addininmu na musulunci bai halatta ina musulma in aure ka tun da kai ba musulmi ba ne din nagartarka duk kyawun halinka dukkan sufofin da ka haɗa wanda in mace ta samu namiji irinka ta more to ba ababen la'akari ba ne ba ababen lura ba ne ma damar baka karɓi musulunci ba fa in tuslim amma inda za ka yadda ka musulunta fa za ka mahari ni na amince musuluntar ka ta zama sadaki na wala as'aluka gaira ba zan nemi ka bani wani abu ban da shi ban son ko sisinka musuluntar ka ni ita ce sadaki na in za ka yadda ka musulunta to ni na amince na kuma yadda a ɗaura mana aure in an ce sadaki to ni musulintarka shine sadaki na shi sa malamai suka ce kai a tarihi ba samu mai sadaki mai daraja ba irin ummu sulaimin ita ba kuɗi aka bata ba ita ba sisunan gwalagwalai aka bata ba ba akwatuna masu taya aka kawo mata ba ba mukullin mota aka bata ba ina fata an gane ba daloli aka bata ba ba kudaden waje aka bata ba ita kawai so take Abu Talhatal Ansari ya musulunta in ya musulunta musuluncin ta shine sadakinsa wannan hadisin ka koma Imam nasai ya fitar da wannan hadisin mujalladin sa na shida shafi na 114 hadisi mai lamba ta 3341 an ji wace ce ummu Sulaimin ko wa qalat lahu ta ce masa, Ya Aba Talha, ta ce, Ya kai Abu Talha, alasta ta'alamu sai kuma ta shiga yaman wa'azi, eh, wato, kamar irin gaye ya zo wajen ustazi ya ke Ta ce, Ya kai Abu Talha, alasta ta'alamu, anna ilahaka lazi ta'abudu, nabtun min al'ard yanzu kai abu talha ba ka ganin ba ka da masaniya ai ka san ubangijin bautarka abinda kake bautata wa fa a yanzu haka wani tsuro ne da ke fitowa a ban ƙasa bushiya ce aka sassaƙa ta ta zama abin bautarka ƙala bala abu talha ya ce kuma fa haka ne kuma gaskiya ne fa qalat ummu sulaimin tace afala tastahi yanzu kamar ka kamar wayayye ga ka kamar dan birni ga ka da kuɗi ga ka matashi yanzu baka ji kunya ba ta abudu shajaratan a cewa bushiya kake bauta yanzu kawai a zo a ganka ka malan ka sha kaya kawai a zo a ganka ka zube a gaban bushiya kana mata sujada yanzu dan Allah kai baka ji kunya ba ba za ka ji kunyar haka ba ni ina ganin ni dai a nawa tunanin kamar akwai abun kunya mutum mai hankali amma ya zama abun bautar sabushiya in aslamta ni Allah in zaka musulunta ko fa inni la uridu minka sadaqan gairahu ni bana bukatar wani sadaki a wurinka in banda musuluncin musulunta ka kawai nake bukata faqala abu talha ya ce hatta an zuru fi amri ya ce to ki dan bani zan dan janye tunani cikin al'amarin fa zahaba abu talha ya tafi thumma jaa sai gashi ya kuma dawowa saboda ummu sulaimin ta yi masa shi ba da ya dawo fa qala sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ina ma haka kike ga mutum lalatacce in kin fahimci ya fitune da ke ki kokarin musuluntar da shi ki kokarin gyara halayensa da ɗabi'unsa mace tana da irin wannan tasirin yace ina mai shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma na tabbatar annabi Muhammad manzon Allah ne faqalat nan take ummu sulaimin tace ya anasu ya kai anas zawwij aba talha daura aure na da abu talha fatazawwajaha wa kana sadaqaha al-islamu da haka fatazawwajaha abu talha ya aure ta amma fa karka manta musulunci shine sadakinta a koma cikin al-isaba mujalladi na takwas shafi na ɗari hudu da tara an fahimta ko yanzu kaga wannan karamin jari ta samu kuma ka karanta tarihin abu talhat al-ansari bayan ya musulunta ka jiya yake wani irin mutum ne shi wace ce silar musuluntarsa menene ya zama mata jari kudinsa ta kalla samartaka ta kalla kyau ta kalla me ta ba wannan ta kalla ba kawai abinda take bukata ya musulunta ya zama mutumin kirki ya zama yana bauta wa Allah maɗaukakin sarki sai ta ɗauki imaninsa da Allah shine jari ita a wajenta. La ya dukulu bai ta zaujuki ahadun illa bi izni. La ya dukulu bai ta zaujiki ahadun illa bi izni. Kada wani ya shiga gidan mijinki sai da izinin mijinki. la ya dukulu baita zaujuki in ji ba gidanki ba ne kada ahadun wani mutum ya dukulu baita zaujuki ya zo ya shiga gidan mijinki illa bi izinihi face da izinin mijin mijin ya san da zuwansa ko ya san zai shigo masa gida azzauju awwalu man ya'lam malam sai yi wani dan take a cikin baka sai ce miji shine farkon wanda ya kamata ya sani ma'ana da zarar mace ta yi aure duk motsinta farkon wanda ya kamata ya sani mijinta ne shigatta da fitatta babu kwana-kwana ba ɓoye-ɓoye farkon wanda ya kamata ya san me ke faruwa a gidansa me ke gudana game da iyalansa miji ne shine azzauju kaga miji awwalu man ya'lamu shine farkon wanda ya kamata ya sani kina so zaki kai dinki kina so zaki je wato wani ya zo ya dauki fridge dinki ya gyara talabijin dinki ta lalace wani dan uwanki zai kawo ziyara kina so ki wani kasuwanci kina so ki bawa wata rance kina so ki wani aikin alheri wai duk abin da mace za ta yi a ɗakin mijinta farkon wanda zai sani mijinta ne in ana aure na tsakani da Allah babu koye-koye tsakanin mace da miji wajibi ne ya zama duk motsinta mijinta ya sani shi'arun wannan wata alama ce tarfa'uhu az-zawjatu salihah wannan wata alama ce da babu mai daga irin wannan tuta ko wannan alama sai macen ta gari duk abin da za a yi sai ta ce sai na gaya mai gidan yan uwanta sun kira to kaza kaza ta ce sai na nemi izini za a ba da kaza za a ba da kaza ta ce to zan bayar amma sai da izininsa in an yi wata magana ta ce to baya gari sai dai ya dawo ke baki da wata magana eh ba ni da wata magana sai abin da ya ce wai wannan shi'ar ne in kana neman alama daga cikin alamomin da ake gane azzaujatu saliha ita ce matar ta ce ba mijin ta ce ba matar sai yanda ya ce wannan na daga cikin sufofin azzaujatu saliha sai yanda ya ce in ya ce a yi a yi in ya ce a a di yadda take son abin ta haƙura in ya ce ta tafi ta tafi in ya ce ba za ta je ba ta tattara ta haƙura falata azana li ahadin a ƙarƙashin wannan bayanin bai halatta mace ta ba da izini li ahadin min ahaliha ka saurari wannan maganar Allah ya sa mata su ji wai ba ta ba da izini li ahadin ga wani mutum ɗaya min ahaliha daga iyalanta daga iyalanta daga iyalanta ba maganar a za ka raba ni da ‘yan uwana za ka raba ni da kaza za ka yi kaza ya ga wani ya shigo bai gane waye ba ya ce ya yi faɗa ya cika kuma shigo mata ce zai raba ta da ‘yan uwanta shi kenan ta yaji ko ta hau fushi da sauransu ana gaya mata ne cewa duk wanda zai zo gidansa sai da izininsa sai ya ce a zo su wance sun ce suna so su zo ran kaza ya ce a ki gaya musu kas su zo ran kaza sai ran kaza wai ba wanda zai zo ma gida sai da izininka wannan ba ana maganar ‘yan uwanta duk wanda zai zo cikin ‘yan uwanta maza da mata sai ka ba da izini sai ta gaya maka to mu ta guri kaza ta ce za ta zo yau ya ce to ba damuwa Allah ya kawo ta lafiya ankul ɗina ƙanin mahaifiyanmu ya ce in ya biyo ta nan zai ɗan ratso mu gaisa so karar ya zamanto ya ratso din ko baka ku sai ja ba komai in yazo yazo ku gaisa katta yi tunanin a to ai ta san ma har bakin za su zo su tafi ba tare da ya dawo ba ana iya samun wani dalili ya cikin dalilai ya dawo da shi ko da wani lokaci sai a ce ai ba ma ya magana kuma irin wannan za ga akwai abubuwa da yawa da suke damunsa an tafi a baya magana kuma wai an ɗauka yabo ne baya magana ai baya cewa komai ke ki gaya masa ai komin gaya masa ba komai in ya zo ma ya gani to me kai kuma ka ɗauka wani credit ne wani yabo ne haka ce baka magana so ake duk motsin mata ka sani sabida ka sani lokacin da Allah zai tsiye ka ya tambaye ka amanarta ba babanta zai tambaya ba bayan an auren ma da ita na ruwan babanta ba babata za a tambaya a yi mata hisabi akan rayuwar aurenta ba kai za a yi wa in ta gyaru ka ji daɗi ranar tashin alkiyama don za ka fita a gaban Allah in ka yi wasarere ka yi kau da kai ka yi shakulatan ɓangaro Allah ba zai tambayi wanta ko kaninta ko ƙiyarta ko ƙanwata ko ƙawarta ko maƙotanta duk Allah ba zai tambaye ta wannan ba Allah kai zai tambaya game da ita da aka ba laifi bane zaune da ita ka wayan mata da kai ba tuhuma bane ba bibiya bane amma kana son duk motsin gidanka ka sani wannan zai taimaka maka matuƙa in hakan ya shiga cikin jikinta domin za a wayi gari komai tana gaya ma kaga tun da farko in akwai gyara zaka ce a'a kar ai kaza kaza ya kamata kar ka dauka ta kai wani hankali da wani munzali da kawai ka bata wuka da nama kawai in fita ta kama ki je ko bana nan kaza ya faru kawai ba komai a'a gara a kirawo ka ga abin da ke faruwa ko kaza na gaggawa ya kama yaya kake gani in fita ko kuma in tsaya sai ka dawo to wannan yana daga cikin abin da ake so ta zama full house wife cikakkiyar matar gida wadda wato take karɓar saƙonni da umarni kai tsaye daga wajen wanda ya ajiye ta shine mijinta da haka ba ta ba wani izini min ahaliha daga iyalanta wa jiraniha da makwabtanta wa sadiqatiha da ƙawayenta illa bi ilmi zawjiha sai da sanin mijinta ƙawarta ce sun yi ita ce ta mata babban ƙawa a ita ce tare suka yi makaranta a unguwar su ɗaya tare suka tashi a unguwa za ta zo gaya masa yau kam wacce ta ce za ta zo in ya ba da izini shikenan in bai bayar ba kira ta a waya ki ce to da Allah dai a bari sai wani lokaci kenan kawai qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wala ta'azana karki dauka wannan umarnin ko wannan sakon da ake karantar da ke yau yayi miki tsauri ko ki dauka ra'ayi ne nawa ko ra'ayi ne na marubucin littafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wala ta'azana wai ita matar aure kada ta yi izini fi baitihi shigowa gidan mijinta illa bi izinihi sai ya sani kuma a wannan annabi bai togaciya ba bai ce babanki ko babaki ko yarki ko kanwarki ko ankul ɗinki ko waye annabi cewa ya karki ba da izini a shigo masa gida sai da izininsa in Allah ya sa mutum ne da ya ɗan san rukunin wasu waɗanda ba za su cutar da ke ko tarbiyyar gidansa ba yana ba da izini cewa ko ba a nemi izininsa ba ko baya nan sa iya zuwa to wannan kin ga an baki shi a buɗe waɗanda kuma ba su saba zuwa gidan ba maimakon kawai sai ya zo a hauce ai wane ne wannan ai ta bayani ko zargi ko wani abu ya shigo zuciyarsa ga ya masa cewa wane ya ce zai zo ya kawo ziyara kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wala ta'azana kada ta bada izini fi baiti a fa shigo masa gida illa bi izini sai da izinin sa wannan hadisin kuma Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 2195 Imam Muslim hadisi na 1026 wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa lakum alaihinna ku maza kuna da haƙƙi akan matanku daga cikin haƙƙinku Allah yuɗi ina furushakum a hadan takarahuna kada su ba da dama ga wanda ba kwa so ya shigo gidanku shi ne ma'anarsa ai duk wanda takarahuna dukhulahu fi buyutikum kada koda baka magana ko da ba ta nemi izininka kaza wancan za ta zo kaza to amma kai ka lura cikin masu zuwan akwai wata da baka aminta ba kuma ka nuna baka son ta zo gidanka ko baka so ya zo gidanka to bai halatta dan baka gari ta ce ai ba, ba kawai ka iya zuwa a'a mai gidan nan naki fa gaskiya na ga baya son zuwan mutane baya son mutane kaza kaza kai baya nan ma fa yayi tafiya ko baya nan ke ki zo kawai ba komai yayi tafiya ko kuma a tun safan ya fita baya dawowa sai dare wannan ba dalili ba ne daga cikin dalilan da zai sa ki ba wa wani wanda mijinki har ya ja layi ya ayyana cewa bai son ya shigo masa gida ko bai son ta shigo masa gida in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matuƙar kina mai ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kina mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ga umarni daga bakin da baya karya wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 1218 ibnu abi dunya ya fitar da shi a cikin annafaqatu alal iyal a hadisi na 485 ar-rawayani a cikin al-musnad ya ruwaito shi hadisi na 1416 haka ibnu al-jawzi a cikin at-tahqiq a hadisi na 1732 ahadara tajirun min tujjari hariran min biladil hindi wani ɗan kasuwa ya yi oda daga ƙasar indiya to sai ya taho da wani yadi ko wani material ko wani kaya irin na alhariri wa kaddama hulim ra'ati hadiyatan laha sai ya miƙa wa matarsa a matsayin kyauta ko tsaraba da ya yi mata daga indiya ya ga wannan material ɗin ko wannan alharirin ya ƙayatar da shi ya burge shi da haka da ya tashi tahowa daga ƙasar indiya sai ya taho mata da shi ya bata a matsayin tsaraba wa baina mattajiru ya jilisu amama muttajarihi wata rana wannan ɗan kasuwa yana zaune a gaban shagonsa na kasuwanci absara qit'atan min hadha al-hariri fi yadi shabin sai ya ga yankin wannan yadin kyallan wannan yadin na alhariri a hannun wani matashi faqala lahu wannan dan kasuwa sai ya tsayar da wannan saurayi sai ya ce da shi man alladhi a'taka hadha yace dan saurayi da Allah a ina ka samu wannan yadin kuwa a ina ka samu wannan kyallan qala shabu sai wannan saurayi ya ce habibati ya ce wallah ka gan shi nan wata masoyiya ta ce ta bani faƙalar tajir sai ɗan kasuwan nan ya ce aina taskunu kai masha Allah ka amma ta gwangwaje ka wannan naga ya yi kyau a ina take da zama ko wannan budurwar taka qala fi baitin aqsal madina yace a wani gida take a can cikin gari can karshen gari fasara ashaba haba sai ka sakuri sai wa wannan saurayi gaggawa ya matsa shi hatta ashara ila baitit tajir ko fasara ashaba suka ya tafi tare da wannan saurayi hatta ashara ila baitit tajir dan ya nuna masa wannan gidan yana zuwa sai ya nuna gidan wannan dan kasuwar fasara tajir haba malam dan kasuwa sai ya tashi shine fasara sai ya fusata sai ya harzuka wa dakhala baitahu wa hamma bi qatl imraati sai ya fada cikin gida yayi nufin kashe matar tasa fa qalat sai ta ce ma za hadatha me ke faruwa ne me ya faru fa akhbaraha bima qala shab sai ba ta labarin abin da wannan saurayi ya faɗa ya ce ya zan je har ƙasar indiya in siyo miki kaya in ba ki don ƙaunar da ke tsakaninmu amma in ga yankin yadin a jikin a hannun saurayi ya ce wai masoyiyarsa ce ta bashi wato soyayya ma kike yi da samari a waje ke fa dhahikat sai ta yi dariya wa akhbarathu sai ta kwashe labari ta bashi anna hasta ajarat fatatan tace ka saurare ni da kyau kaji ashe ta dauki wata yarinya aiki a gidanta ka khadimin kamar mai mata hidima ya share-share wanke-wanke ta'amalu fi saba da mijin ya fice da safe ita kuma yarinya take shigowa sai ta yi aikinta da safe wa tansarifu qabala maji'ihi sai ta tafiyar ta kafin mijin ya dawo fa ataituha qita'atan min al-harir tace to da na rage wannan nayi amfani da shi dan ragowar da ya rage sai na ba ta wannan yankin ita yarinyar fa'atadhu lisham to ita shine fa ta ba wannan saurayin nata fa qala tajiru wa qad aada li sawabihi dan kasuwar bayan ya dawo hayyacinsa sai ya ce yajibu alayki amma dai wajibi ne an tukhbirini bima ya hadisu fi baiti gaskiya wajibi ne ki dinga bani labarin duk abin da zai faru a gidana kamata yake ki gaya mun cewa yadin nan ya ragu kin ba yarinya da kuma irin wannan abubuwan suna faruwa da yawa kaga ita da wata da kyakkyawan niyya ce ba da wata manufa ba amma kaga abin da kuma ya je ya dawo an fahimta ko so saboda haka shi yasa aka ce kada ki bari wani ya shiga gidan mijin ki sai da izinin sa so duk abin da zaki ki gaya wa mijinki ba wai ana ganin ana cewa ba ki da tunani bane ko ba ki da lissafi ko ba za ki iya yin tunani ba amma dai gaskiyar magana ana gaya muki cewa kina ƙarƙashinsa total control ɗinki a ƙarƙashinsa yake ba zai yiwu ba yana aurenki kuma kina karɓar umarni daga wajen waninsa wannan ba daidai ba ne kawai sai ya zo ki ce a gida fa an ce in je kuma in ya ce a ki ce ya yi wa iyayenki rashin kunya baban nawa ya ce in je ka ce ba zan je ba to duk wannan ya kamata duk wanda za ta yi aure a zaunar da ita a gaya mata me ya aure kuma me ake nufi da miji miji fa gentleman ne fa la tafsudi ala zawjik kada ki yadda da batanci ga mijinki ma'ana la tafsudi ala zaujiki kar ki yadda a bata miki mijinki a zo a ziga ki a ce miki bashi da kirki ai kaza ko kuma a zo a yi miki roman baka cewa ai in kika je kika fita daga gidansa kika je guri kaza zaki samu jin daɗi yanzu yanda yake rirrikiya baya saka miki hannu inda zaki fita daga gidansa ga maza nan kamar jamfa a Jos yanzu zaki samu wanda zai miki kaza ya miki kaza dan yar Abuja abun nan zuwa umaran nan akai akai kya dinga zuwa nan da nan a baki dubu ɗari kaza a baki kaza ki dinga shana ki kawai kin zo dube ki da Allah kyakkyawa da ke kin kowa san kowa kin wanda ya rasa kin zo kawai an dan kofe ki a gida dubi gidan naku da Allah wannan gidan naki ba guda guda nawa yake wannan bai wuce kaza kitchen bai wuce kitchen ba ma a gidan wani to wannan shine karki yadda wata ta zo ta yi miki salalan tsiya karki yadda wata mahassadiya mai hassada wadda bata samu irin ni'imar da kika samu ba ta zo ta zige ki ta bushe miki kunne ta sa kike wa mijinki bore ku rabu ta gaya miki cewa ta yi miki gadar zare cewa zaki auri wanda ya zaki samu wanda ya fi shi la tasmahi li ahadin karki ba wani dama mahama kanat makanatuhu indaki din matsayinsa a wajenki an yafsu daki ala zaujiki ya bata miki mijinki karki yadda an gane ko dan suna nan wani lokaci za a zauna a ce ai yana ai an ganshi ya je zance wani guri an ganshi ya dauki wata wata yarinya a mota an ganshi a guri kaza da kaza duk irin wayannan za ka ga akwai yan wannan yan shan kai ita kuma da ba ta da lissafi ba ta dogon nazari kawai ta kamar kububuwa sai ta hauta fam sai sababi sai maganganu sai kaza in ba sa'a ba sai ga kuma aure ya samu matsala da aka karke ba wani dama mahama kanar makanatu mala yace duk matsayinsa ko inda ke a wajenki matsayinsa daban rayuwar aurenki da mijinki daban an yafsu da ki ala zaujiki ya bata miki mijinki wa yukharribu hayataki zawjiya yazo ya rusa miki rayuwarki ta aure qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laysa minna bai tare da mu man khabbaba ay afsada wa khada'a alamri'in zawjatahu duk wanda ya bata miji a wajen matarsa ai man khabbaba ai afsada duk wanda yayi wa miji batanci a wajen matarsa wa khada'a ya yaudari mace cewa wannan mijin ba shi ya dace da ita ba ai tana da kyau ai tana da kaza tana da farin jini in ta fita wani zai aure ta wanda ya fi mijinta shine khada'a alamri'in zaujatahu ya zige matar mutum ta yi masa bore manzo Allah ya ce bai tare da mu duk wanda yake da irin wannan akwai matan da suna da irin wannan kawai su je su zige mace ta kashe aurenta su nuna mata cewa kawai tana cikin takura tana cikin kangi kawai in ta fito za ta sami yanci za ta auri miji wanda yake wayayye dan boko wanda zai batta ta dinga yawo ta batta ta yi aiki yayi kaza yayi kaza duk ana samun maza ana samun mata masu irin wannan wani kuma wani ne zai kyalla ido ya ga wata kuma matar aure ce sai ya hada baki da wata ya dinga ba ya dinga sponsorin din wannan yana bata kuɗi ita kuma tana zuwa tana ba wannan kuɗi cewa sai ta ta shiga ta fita har sai ta tabbatar da ta haifar da matsala a rayuwar auren su auren ya mutu dan ta zo ta hada shi da wannan wanda shine wato ya ya, bata wannan kwangilar ana samun duk irin wayannan mata ya kamata su yi hattara da irin wannan a wato irin wayannan mutane wayanda suke marasa kirki wannan hadisin Imam Muhammad ya fitar da shi a cikin musnad din sa hadisi a mujalladi na biyar shafi na 352 wa kana rajulun min ubbad bani isra'ila ya'malu fallahan an yi wani mutum daga cikin mutane masu bauta masu ibada a cikin banu isra'il amma manomi ne shine ya'malu fallahan yana sana'ar noma wa kanat lahum ra'atun min ajmali nisa'i bani isra'il sannan Allah sai ya azurta shi da mace kyakkyawa daga cikin mafiya kyawun matan banu isra'il wa balaga jamaluha ila jabbarin min jababirati bani isra'il sai labarin kyan wannan matar manomi ya kai kunnan wani mai girman kai wani jabberi min jababir bani isra'ila daga cikin masu ji da kansu cikin mutanen banu Isra'il. Fa arsala ilaiha ajuzan shi yasa tsofaffin nan ba an ce ba kowace tsohuwa ba dan kaka ga kowace tsohuwa ka ce Fa arsala ilaiha ajuzan sai ya aika wata tsohuwa wajenta fa qalat laha wannan tsohuwar ta je ta dinga zige ta tace tarudina an ta kune inda misli hadal falla yanzu ki yadda dube ki fa yanzu ke kin yadda ki ci gaba da zama karkashin wannan manomin walau kunti inda fulani kin ga wallahi da da da, da kin auruwa ne da za ki yadda ki kashe wannan auren ki auruwa ne da ke matar wani ce ko la hallaki bizahab wallahi da kin ga kayan gwalagwalai da ya kawata ki da kayan gwalagwalai wa albasakil harira da ba ki da tufafin sawa sai alhariri lesussuka da gizna-gizna ire-iren waɗannan kayayyakin masu tsada wallahi su zaki dinga sawa gwalagwalai kwada zaki zaki sha mamakin yanda zai zai zai cika ki da kayan gwalagwalai wa akhdamaki khadam da ba sai dai kawai a kawo miki ki ciki sha ki yi bacci kawai duk masu hidima za a samu miki masu shara masu girki masu wanke-wanken komai zai samu miki fawaka alkalamu fi masami'iha ba wannan magana sai ta yi tasiri a kunnanta ba kasan mace da rauni ta je ta yi mata roman baki ta zige ta tsab maganganun nan suka yi tasiri a kunnanta wa inda ma ja a zaujuha layl bawan Allah mijinta bai san hawa ba bai san sauka ba yana dawowa da daddare sai ga ah yanda aka saba duk sai ga ta canza lam tuqarrib ilayhi da'ama sai ga ta ki ta kawo mai abinci wa lam tafrush lahu firasha yaga ta ki tai masa shimfida irin an dawo din nan a dan yi maka shimfida wanda zaka zauna a kawo abinci yaga ta ki yin shimfida wa tagayyarat alai yaga duk ta canza masa fa qala zawjuha sai mijinta yace ma hadhal khuluq alladhi la a'rifu ce ya kuma kike wannan wani irin hali ne wanda ban san ki da shi ba wannan wani hali kuma kike yi mun yau wanda wannan halin ba halin ki bane qalat huwa ma tara tace wannan sau matabi ma ka gani faqala sai ce udallikuki to ko kin gaji da zama da ni ko saki kike so saki na saki kike so in miki faqalat na'am tace eh ka san su wani lokaci wasu mutane ba su da wargi okay saki kike so eh fadan laka amma an sa ma haifatan shi saura kiris ka a sa ma haifa transformer duk kana nan kana ta shi za ra'ayin wani malaminmu ne kuma haka Allah ya ce fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan babu wata mazhaba ta uku suke nan mazahib din guda biyu fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko a zauna lafiya cikin farin ciki da walwala ko in abu ya ci tira a hakura fadan laqaha ya sake ta wa tazawwaja da hadha jabbar mace kenan sai ta je wancan da aka yi mata roman baka sai ta je ta aure wannan jabberin falamma da khalad alai aka yi biki aka gama komai ran da ta tare a gidansa wa urkhiyati sutur aka saki labule amiyat kawai sai ta daina gani ta makance wa amal jabbar a shi ma wannan jabberin ya shafa sai ya ji ya daina gani ido ya dauki ta makance ya makance wa summa kuma duk suka kurumce wa kharasa suka bebance wa nuzi'at minhum ash-shahawatu fi wa nuzi'at minhum ash-shahawa kuma Allah ya zare sha'awar gaba ɗaya ta junan su ta ji ba ta sha'awar sa bai sha'awar ta wa fi sabah gari yana wayewa wajadahum an-nas ha an san an yi aure amarya ta tare malam sai aka zo aka ga kuma labari ya canza aka zo mutane suka same su umman umyan wa summan wa kharasan aka same su sun makance sun kurumce sun bebance farufi'u khabarahuma sai aka ɗaukaka labarinsu ila nabiyyin min anbiya bani isra'il sai aka kai wa wani annabi cikin annabawan banu isra'ila labarin wa'annan ma'aurata fa auha Allahu azza wa jalla ilai sai Allah mai girma da buwaya yayi wa wannan annabin wahayi yace inni lastu aghfiru lahuma abadan Allah yace ka gaya musu bazan taɓa musu gafara ba har abada zannan allaysa bi'aini ma amila bil falla zatansu ban ga abin da suka yi wa manomi ba ashe sun taɓa bawan Allah ashe manomi sali kaji an dama an ce min ubbadi bani isra'il rajulun min ubbadi bani isra'il ashe wani waliyin Allah suka taɓa Allah ya ce ku tungwila da makircin da suka shirya wannan bawan Allah manomi Allah ta'ala ya ce ina ganin su ayi din naga abin da suka yi masa wara'a ahadul muluki mar'ata rajulin faqirin wara'a ahadul muluki ɗaya daga cikin sarakuna ya ga imra'ata rajulin faqirin ya ga matar wani mutum faqiri talaka za ta jamalin kyakkyawa fahawala igira'aha bi zahabi wal fidda wannan basaraken sai ya yi niyyar ya zuge ta shine igira ya yi nufin zuge ta da ruɗe ta da ruɗatta bi zahabi wal fidda da zinare da azurfa ka san a wancan lokacin su ne kuɗi in yanzu ne ka ce sai ya nemi ya zige ta ya buɗe mata idanu da kuɗaɗe litatturuka zaujaha dan ta rabu da wancan mijin nata faqalat wannan baiwar Allah sai ta ce akhsha in gadartu harran nar akhsha harran nari in gadartu kenan ina tsoron zafin wutar jahannama in nayi yodara in yodar mijina muna zaunan lafiya in yodare shi in kashe aure na saboda wani roman duniya da ake nuna ta ce wallahi ina tsoron azabar Allah in na yaudar mijina ijtahidi fi ta'alimi nafsik ijtahidi ki yi kokari fi ta'alimi nafsik wajen ilmantar da kanki dinga kokarin neman ilimi alayki bi nuril ilm lazimi ne akan kiki nemi hasken ilimi na hore ki da hasken ilimi fa innahu yaziduki jamalan domin ilimi zai ƙara miki kyau fi aini zaujiki a idan mijinki faqata fi min kulli thaqafatin warda ki tsinki kowace fulawa ko ki tsinki fulawa a kowane irin ci gaba ko wayewa ma'ana duk waye wadda ta zo ke ma ki zama kina da wani rabo a cikinta in dai wayewa ce wadda bata ci karo da addini ba ma'ana kullum ki dinga zama update kina updating ɗin kanki salon tarerayar miji kullum sabunta ana sabunta kullum kamus ɗinki tsoho ne advance lana ɗinki baki san akwai new edition ba akwai new edition su saboda ka rayuwar aure kullum sabunta ta ake so baki gana na Aisha radiyallahu anha annabi yana tafiya har jeran ɗakin ta sai ta canza ba amma tun da kai ki shekara goma sha ɗaya kenan gadanki yana inda yake kujerin suna nan ba canji to so ake ki zamanto kina tafiya da zamani ina fata an gane shine faqata fi min kulli thaqafatin mai warda duk wata fulawa da ake yayi duk wata wayewa wadda bata ci karo da ta addini ba da ke inganta rayuwar aure to ki zama kina da wani nasibi wani rabo a ciki kina tsinkar kowace fulawa ta wayewa kina tsinkar irin taki taqulu sayyidatu aisha radiyallahu anha na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ni'iman nisa'u nisa'al ansar lam yamna'ahunna al-haya'u an yatafaqqahna fi din uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa kai madalla da matan mutanen Madina matan Madina suna burge ni lam yamna'ahunna al-haya basu taba yadda kunya ta danne su ta hana su an ya tafaqqahana fi dini su nemi ilimin addini ba su samu wayewa irin ta addini basu taba yadda ba yanzu nan zaka ga mace ta turo da tambayar da kai kanka kana jin nauyin kai irin wannan tambayar sai su aiko wa Annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tace suna burge ni matan Madina basu yadda a basu a baya ba in dai wayewa ta addini ce to ba sa yadda a basu a baya ta ce wannan sifa ce mai kyau da ake so mace ta zamanto ko da yaushe ta zamanto tana ƙoƙarin ƙara neman ilimi na addini ba laifi bane ki ta tara kwalaye na kin yi digiri ko kin yi wannan kaza kaza amma ilimin addini lalle lalle wajibi ne ya zamanto kina bashi kulawa wani hadithin imam muslim ya ruwaito shi hadithi na 332 waja'at imra'atun ila annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yayi to an ce lokaci yayi insha Allah sai mu tsaya wannan gabar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata abinda muke karantawa Allah ta'ala ya zama hujja ya sa Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah